أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين المنهاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا تابعين بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا وتوفوا كل وجه فررت بالليل والنهار حقا وجبت فسر والزور وأسر في النهار والليل للمغرب والعشاء قرار والوقت يقسم إلى المهتار وللضروري بلا إنكار شمسنا إلى آخر كامل ومنها دخلا أسر إلى السرار بعد الغروب مغرب يا كاري وهو مريق وكيل للشفق وعيش ما دار العشاء قدرت للثلث والسبع من الفجر إلى ثم ضرور الظهر من أسر إلى غروبها والأسر بعده تلا أما ضرور الأسر من وقت الشراء وهو مع الظهر إلى حد النهار ومغرب بقدر ما تؤدى ثم مع العشاء لفجر حدا ومن يكن آخر للضرور فمثل لازم سوى المأذور فاعل ونفسا ومن كفر جن أصيب النوم وإجماما ذكر
فصل to wannan fasali ne
وخمس صلوات فرضت salloli biyar su ne Allah ya faranta akan dukkan musulmi في الليل والنهار a dare da rana a awa 24 salloli biyar ne Allah ya faranta akan bayi wanda salloli biyar dinnan kamar salloli hamsin ne
حقا wajabat da yake ta wajaba lalle tabbas
والسبو والظهور a sallolin nan sun kasu gida biyu dangane da cewa akwai wanda suke na yini akwai wanda suke na dare guda uku a cikin sallolin nan guda biyar na yini ne fasubu asuba wazo da azahar وأسر da la'asar Nahar.
salloli ne na yini a gane yini na shari'a yana farawa daga fitowa alfijir har zuwa faduwar rana in alfijir ya fito- ya fito to a shari'ance an bar dare an shiga yini shi yasa alfijir na ketowa aka haifi ɗa ba za a ce kwanansa ɗaya ba za a ce a ran nan aka haife shi yanzu sai wani alfijir ɗin ya sake ketowa yake kwana ɗaya kamar yanzu matsalar da alfijir yake ketowa tun wajen biyar saura minti goma sha hudu ko ko a kusan ko saura minti goma sha bakwai mafi tun biyar saura wajen minti goma sha bakwai alfijir ke ketowa to yanzu in aka haifi yaro biyar saura kwata sai a ce a wannan ranar aka haife shi sai gari ya sake wayewa alfijir ya keto na kashe gari sannan za a ce ya kwana ɗaya Ayin, amma yanzu misalin da za a haifi yaro biyar da kwata ɗaya biyar da kwata mai zuwa Ah, wato a ce an haife shi daidai biyar da kwata mai zuwa ku za a ce na wannan da- ranar ce na ranar asabar ne amma idan ya zamo ya haura ya kai biyar a, wato ya- ya- ya- ya- ya komo biyar a, an aka haife shi biyar da kwata za a ce ba na yau bane na gobe ne na gobe ne in an haife shi biyar ba saura kwata za a ce na gobe ne amma yanzu misali aka haife shi biyar saura minti ishirin to ran asabar aka haife shi ya ka haife shi biyar saura minti ishirin mai zuwa to za a ce an haife shi ne ran asabar amma aka haife shi biyar saura kwata to kuma wannan ran lahadi aka haife shi tun da gari ya riga ya waye alfijir ta riga ta yi tun da alfijir na yi ne a yanzu biyar saura minti goma sha bakwai ko Ah, hudu da minti arba'in da uku ko hudu da minti arba'in da uku alfijir ya yi to wanda aka haifa hudu da arba'in da hudu ya zamo na gobe ne amma da aka haifa bai kai sannan ba sai a ce na yau ne. to
والليل و-
uhu shi yasa asuba wa zuhur da az- azhar wa asr da la'asar lin nahar duk salloli ne na yini wallailu dare kuwa sallah ce lil lokaci ne lil magaribi na sallar magarba wal isha da kuma isha qara wanda ita ce matabbaci wato ita ce bayan an yi ta sai bacci
والوقت يقسم إلى المختار lokaci na duk sallolin nan guda biyar ya kasu gida biyu amma akwai saɓani a nan dangane da sallar asuba akwai daga malaman masaba wanda suka tafi akan cewa ita asuba baki ɗayan wakacinta muhtari ne ba ta da wakaci laruri amma dai zancen da ya fi shi ne ita ma dai tana da wakaci muhtari tana da laruri
وللضروري akwai wakaci muhtari wanda shine na yin sallah ah, wanda duk sanda aka yi sallah a cikin muhtari ba a ce an yi laifi ba matukar dai an afkar da ita a wakacinta muhtari ba laifin da ɗan adam ne akwai wakaci kuma laruri بلا wanda إنسان shi wannan wakaci laruri inda gangan musulmi ya ƙi yin sallah har wakaci laruri to ya yi zunubi sai fa in yana da hanzari amma dai a sannan ko sannan ya sallar ba a cewa ramuwa ce za a ce ya yi ta ne a wakaci bila inkari ba musu akan wannan abu da aka faɗa
للظهور من زوال شمسنا ita a zahar wakacinta muhutare daga sanda rana ta karkata daga tsakiya
إلى آخر قامتها haɗi zuwa inuwar abu ta daidai da tsawonsa bayan an ɗebe zillin zawali bayan an ɗebe zillin zawali
ومنها دخل أتره idan daga sanda inuwar abu ta kai kamar tsawonsa bayan zillin zawali in an ce da sallar zillin zawali taku ɗaya ne aka ce kuma abin ya kai taku biyar to sanda inuwa ta kai taku shida sai a ce wakacin la'asar ya shiga
ويمتد إلى استراري wakacin la'asar wanda yake muhutari yana miƙewa haƙi zuwa rana ta fara fatsi-fatsi idan rana ta fara fatsi-fatsi wakacin la'asar muhutari ya fita wakacin la'asar raruri ya shigo
بعد الغروب bayan haɗuwa rana ko shine wakacin magarba يا يا ya makaranci ya ne karatu rana na faɗuwa wakacin magarba ya yi
وهو مبيق dole a nan in za a duba a ruri ha babban ya zamo da dauri wahawa rurayi yaku saboda ilimin a ruri bayan da za a ci haruffa guda biyar su zo a jere duk suna da wasali ba ɗaurarre a cikinsu yanzu ko in huwa ɗin an bashi ha babban da wasali ya zama wau da wasali ha babba da wasali ko da wasali mi da wasali rari da wasali kaga an samu haruffa guda biyar a gane in aka ce da wasali ana nufin ba ɗauri ba ɗauri ma'anarsa rashin wasali an ce harafi ɗaurarre ne to bai da wasali amma anan wahawa murayyaku mubta'ilun ya zama tafila ta samu mai kenan mustaqilun ta koma mubta'ilun a ba hablu ba ne hablu shafi na biyu sakin nan ko na biyu sakinin ai shine mawqif an ha babban wa hawa murayyaku mubta'ilun eh a ba imari ba imari na biyu wanda yake mutane da ke a mai da shi sakini wanda shi dole sai a muta fa'ilin yake zuwa ya koma mut fa'ilin a rurin da ake ko a daina in dai ba a faɗi wannan ba to an daina jibi ne ake ko a ko gata ne lalle talata ake ko to in dai ba a faɗi wannan ba an daina me ya faru a shedi ake ba ganewa ba ake wato subhanallah laifin wa laifin masu yin ne ko laifin mai faɗa eh mustaqilun ta kuma mubta'ilun me ya faru dayu dayu akai shafe na hudu saki ne akai wanda zai kowa mustaqilun mustaqilun sai ta kowa mustaqilun to amma sai a mai da ita mubta'ilun an fahimta saboda ita fa me yasa irin nan sai a ɗauke sun ɗin a kawo fa saboda ita fa tana cikin haruffa na asali na tafila an fahimta saboda harufa na asali na tafila akwai fa akwai aini akwai lami bayan da za a tafila a tafilolin nan goma ka samu ba ta da wannan haro to amma duk sauran haruffan wannan arirai ne an fahimta ana sa kaga nu'ara ana samun tafilar da babu kamar maf'ulatu maf'ulatu wadda ita ba tafila ce ko mai zaman kanta ko da yake dai far'iya ce amma mai zaman kanta tana da nu'ara ba ta da ana samun tafilar da ba ta da sun ara ba ta da sun kai amma ba tafila da ba ta da fa ba ta da aini ba ta da lani dole sai da waɗannan duk guda goma fa'ulun mafa'ilun mufa'alatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun maf'ulatun mutafa'ilun duk kowace da waɗannan shi yasa a maimakon a kawo reshi a kyale asali ya tafi to sai a kyale reshen a kawo asalin a maimakon sa shi yasa a maimakon ake musta'ilun sai a ce mufta'ilun amma dai aji ɗaya ne to wa hawa murayyakun shi abin kuntatawa ne lokacin magarba muhutari gajere ne kwarai ana gwargwada shi da yadda za a yi ta bayan an yi sharuɗanta shi yasa malamai suke cewa gaba ɗaya wakacin nata buhutari bai haura daraja hudu ba ya haura daraja hudu wadda daraja minti hudu to gaba ɗaya daga faɗuwar rana in ka bari har minti goma sha shida suka wuce ba kai ko raka a ɗaya daga magarba ba to ka jinkirta magarbar daga wakacin ta buhutari baya haura daraja hudu bayan faduwa ba saboda ana ganin cewa yau kowar ka za ka inda ba wani a tsirfa ta sa a wankan naka ba misali wanka ne na wajibi ya kama ka ai la'alla minti uku minti hudu ka gama zara dai ka gama jikinka da ruwa ka dirje ko ina ai ba wani aiki wani ko balle alwala ka ɗauko tufafi ka sa kai ko da a ce wani bangare na tufafin da yan najasa za ka wanki ai shi ma minti zuwa minti uku kayi alwala da kamata a ce ta ɗauke ka ya kai minti biyar da ku sannan ita kanta sallar magarba kaga gaba ɗayan an haɗa minti goma sha shida ya kamata a ce ai kayi kayi to shi yasa aka ce gaba ɗaya in ka haka bari aka samu minti goma sha shida daga faɗuwar rana ko raka a ɗaya ba kai a magarba ba to kayi ne saboda ka jinkirta ta daga wakacin tamhutari a bisa wannan kaunin kenan wanda shi ne kaunin da ya fi shura a masabar malikawa nishafar akwai kauli da cewa wakacin magarba mutari yana dorewa haƙƙi zuwa ɓuyen shafai wahaisu ma gaba a gane karatun anan a rarraba yake ba wai al'isha'u shi ne fa'ilin gaba ba wa haisu ma gaba inda hashafaƙi ya ɓuya fa'ilin gaba ɗin lamiri ne wanda yake ya koma kan shafaƙi ɗin nan duk sanda shafaƙi ya ɓuya al'isha'u ƙaddara wakacin isha ya zo sai shafaƙi ya ɓuya sannan wakacin isha yake wanda galibi yakan ɗauki durja goma sha bakwai daga faduwar rana kafin a ce shafaƙi ya buya yana bambanta yana bambanta yanzu misali kamar wanda suka kudu da mu galibi tsakanin faduwar ranar su da buyan shafaƙi zai ɗan rage kaɗan a kanmu saboda sun fi mu kusa da tsakiyar duniya an san haɗin istuwa wato iketo yana kudu da duniya yana kudu da nono shi yasa waɗanda suke a wajen haɗin istiwa'i daransu da ranarsu ya fi kusan zamowa daidai shi yasa kenan su tsakanin sun biwa tsakanin madarbarsu da ɓuyen shafafi yakan zamo ya ragu daga namu amma a gane raguwa fa ba wata mai yawa ba ce ka ɗauka a wani rabin awa ake samu ko wata kwata ake samu a tayin zama mai minti uku ba ko minti hudu tsakanin mu da su to yanzu kamar mu muna dabda a ce tsakanin fitowar alfijir da fitowar rana ya fi koyaushe ko saboda mu a nan in ya kai ƙarshen tsawo yakan kai awa ɗaya da minti goma sha takwas an fahimta tsakanin fitowa alfijir da fitowar rana wanda kuma kusan haka yake tsakanin faɗuwar rana da ɗuyen shafaki saboda kusan abu ɗaya ne wato wani tsari ko wani filominan ne guda ɗaya rana in tana dab da fitowa wani abu na haskenta ya kan fara bayyana wanda wannan ake kira alfijir har zuwa kuma lokacin da ita kanta ta ta fito haka nan in ta ɓuya wani abu na haskenta ya kan saura har zuwa lokacin da shafaji zai ɓuya shi kenan hasken nata ya gama disashewa daga duniya eh, to nan gaba kaɗan zai kai a nan ana samun awa ɗaya da minti goma sha takwas a kusan tsakanin wannan da wannan tsakanin wannan da wannan ya kusan awa ɗaya da minti goma sha bakwai ne ko saboda muna dab da a ce magarba ta kai ƙarshe bakwai da minti saura minti biyar shida da minti hamsin da biyar sha ta kai ƙarshe wajen masu misali za su ce takwas har da minti goma sha uku ko ya zama an sami minti goma sha takwas awa ɗaya da minti goma sha takwas kenan an gane to ita wakacin isha buhutari yana karewa da sulusi karshen sulusi na farko na dare ka auna daga faduwar rana zuwa fitowa alfijir ka ga ni awa nawa ne to ka kasa uku to ya zama kaso daya ya huce daga sanda rana ta fadi zuwa sannan sai ake wakacin isha buhutari ya fita musubu wakati mutari ga asuba kuwa mina da fajiri tun daga fitowa alfijir ila isfari zuwa faifayewa zuwa gari ya faifaye shine ko ba fitila ka iya gane fuskar wanda kuke tare da shi ka gane wannan fari ne ko baki ne a wane ne to shine faifayewa haske ya fito amma dai rana ba ta fito ba
alƙila inuti ya ji ta yi nutala ko ko ana bayyana shi zuwa fitowar rana tsaunin da na fara faɗa kenan na cewa a ce ita asuba wakaci ɗaya ne da ita muhutari ba ta da wakaci na ruri
sun mabaru zuhuri sun mara ruri zuhuri sannan wakaci na ruri na azahar min asirin daga sanda wakacin la'asar ya shiga in wakacin la'asar ya shiga to an haɗa a cikin wakaci na ruri na azahar
la gudu da har zuwa ta fa- rana ta faɗi
wani asiru ba da asar ko ba da mu bayan lokaci muhtari yake bi idan rana ta fara jaja daga nan har zuwa faduwar rana lokaci laruri ne da sallar la'asar
amma ba ruwan asiru amma lokaci laruri na la'asar ko wani shine iskira daga wakacin da rana ta fara jaja ba ruwa ma alzuri daga sannan lokaci ne laruri ga azahar da kuma la'asar ita na azahar ya riga ya shiga har ya daɗe ta yi a sannan wani lokacin kamar mu a nan lokacin la'asar ya kusan awa bima sannan lokaci duk lokaci ne laruri da ita azahar ita ko waka la'asar lokacin ta ne mutari wajen awa biyu saboda wani lokacin kamar mu a nan yanzu kamar mu a nan tsakanin magarba tsakanin la'asar da faduwar rana ana samun kusan awa uku daidai ana samun kusan awa uku daidai la'asar tana farawa tun kamar hudu saura kwata daga nan kuma har bakwai saura kwata magarba za ta fara bakwai saura kwata amma a yanzu nan gaba zai dan faru har ya kai bakwai saura minti biyar wato nan gaba rana za ta ƙara ƙagawa har da minti goma a nan kaga akwai wajen awa uku kenan na la'asa da motarin da larura to amma a ciki za ka taru motarin ya kai awa biyu sai akwai wajen shida kusan ma shida sannan larurin yake tarawa tun da wajen shida za ka ga rana ba ta fara fatsa-fatsa ba ta fara jaja ba wanda ku an faɗa wakacin laruri na ita la'asar sai rana ta fara jaja to
wani garibin wakacin magarba dukkanin wanda yake da ruri da tsarar gwagwarai da za a ba da ita ya huce da sai a ce wakacin ta da ruri ya shiga bisa ƙaunin da ya fi shura amma bisa ɗaya ƙaunin sai alfi sai shafaƙi ya ɓuya
sun ma ma al'isha da sannan kuma wakacin laruri na magarba da isha suna haɗuwa wato bayan hucewar sulusi na farko daga dare to daga nan kuma haɗi zuwa fitowa alfijir shi ya iyakance
ومن يكون أكثر من الضرورة wanda ya je ta sallah lokaci da roro فالاسم لازم lalle za a ce ya yi zunubi shigar ma'azuri sai fa wanda yake yana da hanzari lami lafiya mutum ya ƙi yin sallah a wakace mu hutari ya bari hallar ruri to ya yi laifi ya yi zunubi sai fa wanda yake yana da hanzari ina masu hanzarin ka'idin ina misali mace ce jinin haira bai ɗauke mata ba sai sanda za ta iya yin wanka ne sai sallah a wakaci da wuri kamar a yanzu a ce sai kamar karfe shida na yamma jinin haira ya ɗauke mata kaga ta ce wanka ta yi kanta wanka ta gyara tufafinta ya kai kamar shida da kwata to wakaci dai bai riga ya fita ba amma dai wakaci da wuri ya shiga to yanzu ta wannan nan ta yi sallar la'asar shida da kwata ko da azahar din ma da la'asar duk ta hada ta yi su shida da kwata ba za a ce ta yi zunubi ba saboda tana da hanzari farko wakacin azahar din har wakacin azahar din da muhtari ma ya gaba wucewa ita tana cikin jinin haya wakaci muhtari na la'asar tana cikin jinin haya ba ta sami tsarki ba sai yanzu to in ta yi sallah a sannan ba ta da zunubi
wani fasa ko wanda take cikin jinin biki ya zama jinin bikin bai dauke ba sai gwargwadon yadda za ta yi wanka ta yi sallah a wakaci laruri
roman kafa ko wanda da ba musulmi ba ne kafiri ne sai ya musulunta ya zama bai musulunta ba sai gwargwadon yadda zai wanka ya yi sallah a wakaci laruri to yanzu wannan in ya in kan yi sallah a wakaci laruri ba a cewa ya yi saboda me daman shi wanda da kafiri ne in ya musulunta duk wani laifi ma an ɗauke masa ya za a abinda ake nema ya sallan nan a wannan wakacin laruri kullum da zina kafaru in yantahu yi gufar lahun ma ƙasala
jini sai wanda da yana halin hauka mahaukaci ne mahaukaci ba wani hukunci da ya haukansa sai allah ya kaddara haukan ya ɗauke amma zama sallah ya ɗauke zai iya wanka ne ya sallah a wakaci laruri don yin sallah a wakaci laruri wannan ba a cewa ya yi zunubi
siga haka nan wanda muciya bai tabbata ya balaga ba ba wata alama ta balaga da ta afku gare shi sai matsala ya kwanta bacci kamar wajen biya sai ya farka kamar shida ko shida da kwata ya yi mafarki cewa yana saduwa da mace hammani ya fita daga gare shi kaga ya tabbata ya balaga inda mani ɗaya ne daga cikin alamomin balaga yanzu in ya tashi ya yi wanka sai a zahar da la'asar ko da a wakacin su ne da ruri ko ba a ce ya yi zunubi ba saboda a baya balagarsa ba ta riga ta tabbata ba
nan wa'i gina a nomu ko kaketa ne nomu haka nan wanda bacci ya ɗauke shi haka kawai allah ya kaddara bacci ya ɗauke shi sun kamar sha biyu sha biyu a iya cewa a lokacin azahar ma bai ba ko irin a to sai allah ya sa tun da bacci da ya ɗauke sha biyu shi bai farka ba sai shida ko wani dalili ne ya faru da daddaren da ya wuce duk bacci ba gaba ɗaya ko ne baccin da ya taru a kansa ba da gangan ba sai ya farka wajen shida yi alwala a sannan sama kafin yi alwalar har rana ta fara fasifasi yi a zahar yi la'asar to yanzu wannan duk da cewa yi a zahar da la'asar ne a wakaci laruri amma ba a cewa ya yi zuni matuƙa dai ba shi ya jawo kansa baccin nan ba
wa'i gina ko wanda ya suma ya suma bai farka ba sai a wakaci laruri ya salla a wakaci larurin to ba a cewa ya yi zuni na dafa sai wanda ya manci shi ne mazakar bai tuna ba sai wakaci da ruri ya tuna ashe bai sallah ba to shi kenan wannan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rufi a ummatil khata'u wan nisyanu wa mustaqrihu alayhi bai da zunubi amma abinda ake bukata wajibi ya sallah a sallah ya sallar a sallah ya lalla sai da ra'ul fawaid wannan na matanin sai mu bari wakaci yayi ko yanzu da wajen arba'in an faɗa da mai karatu ne da za a rinka haura da arba'in da biyar ba ko to alhamdulillah in allah da inda da a matanin ma mun zo inda ake wani zamin ko in Allah ya za a ci gaba wala Allah ma da man a wancan an dan tabo a cikin matanin ma fiye da na zamin ko an dan taba ka ba yasa Allah da bashin da aka biyo mu ba da yawa ba ne rana ita wani Allah da sai a ko da shi Allah ba mu fahimta Allah ya saka wa masu littattafai Allah ya saka wa malamu mu da alheri Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu aiki da ilimi duk abin da yake damu musulmi Allah ya yi musu ya gogi da yake a wasu kasashe na musulmi Allah ya maganta su wuraren da ake cin mutuncin musulmi to Allah ya maganta Allah ya taimaka musu Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu damina mai alheri Allah ya kiyaye mu duk wannan ina ja'iha a ciki Allah ya sauka mana da albarka a kasuwancin da sana'o'in da dukkan lamarin Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe da fata ɗaya salatu ta uku